السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدوما متيو an yi ta ne a kan wajabcin daidaita al'amura ko ka ce wajabcin adalci a cikin kowane abu kuma a kan kowane abu godiya ta tabbata ga Allah makagin halittar samai da ƙasa wanda ya sanya mala'iku cikinsu akwai waɗanda Allah yake aikowa suna da fukafukai wasu fukafukansu guda biyu wasu uku wasu hudu aka Allah madaukakin sarki yake halittar abin da ya ga dama saboda shi Allah mai iko ne akan komai muna gode masa muna neman gafararsa muna duba zuwa gare shi muna tabbata babu abauta da gaskiya sai Allah shi kada yake bada abokin tarayya shi ya umarni da adalci ya kuma haramta zalunci hatta karan kansa Allah madaukakin sarki yake ya hana kanshi zalunci kuma ya sanya zalunci tsakanin mu haramu na tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah kai dadin jira a kai da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka yi har zuwa ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ne muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sa nan duniya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ku sani Allah madaukakin sarki ya yi umarni da mu adalci a cikin dukkan al'amuranmu ya yi umarni mu adalci a kan karan kawunanmu kai ya yi umarni mu adalci a kan alaƙanmu da ke tsakaninmu da shi mahalicinmu mu adalci a kan alaƙanmu da ke tsakaninmu da annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka wannan adalci da daidaita al'amura ya zama wajibi musulmi ya shigar da shi cikin kowane abu na rayuwarsa yanki ne na adalci kuma shi babu rabi babu kwata gaba ɗaya ake yi cikin biyu sai dai mutum ya ɗaya ko dai adalci ko ya zalunci wato bai da wani rabi bai da kwata ko dai ya kasance mutum ya yi adalci Allah ka sa mu cikin masu adalci ko ko mutum ya zama ya yi zalunci Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki a cikin alkurani yana cewa suratul nahl Allah yake cewa Allah yana umartan ku da adalci da kyautata sannan Allah madaukakin sarki ya ce ya ku Allah ta imani ku zo mu masu tsayawa da adalci kuna masu ba da shaida saboda Allah ko da akan kawunan ku ne ko akan yayan ku ko kuma yayan ku ko makusantan ku Allah ya umarni da yin wannan adalci a wajen zargi Allah madaukake sarki a cikin suratul anam yace in za ku yi magana ku yi adalci ko da ta shafi wa makusantan ku kamar yadda Allah ya umarni da yin adalci akan hukunci Allah madaukake sarki a cikin suratul nisa yake cewa idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci wannan adalci dole dan adam ya sanya shi tsakanin shi da mahaliccinsa kamar yadda dole ya sanya shi tsakaninsa da alakarsa da manzon sallallahu alaihi wa sallam kai dole ma mutum ya sanya shi tsakaninsa da alakarsa da shi karan kansa haka nan da alakarsa da makusantansa da waɗanda suka biyo bayan sa makotansa da yan uwansa da sauransu to yaya ne adalci tsakanin mutum da Allah adalci da mutum zai tsakanin shi da Allah shine kada ya kuskure bauta wani kuma bayan Allah kada ya bauta wa wani banda Allah shi kada ba wanda ake bautawa wanda idan adam ne haka yayi adalci yayi adalci tsakanin sa da mahalicci shi yayi imani wanda aka yi umarni irin umarnin da Allah madaukaki sarki ya bayar kan ayyuka dan hali da Allah madaukaki sarki yayi a bar wasu abubuwa marasa kyawu to a cikin su babu mugun aiki babu zalunci kamar shirka da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki a cikin suratul luqman luqman yake cewa lalle shirka zalunci ne mai girma sa'annan an samu hadisi daga ibnu mas'ud da da Allah ya tabbata a gare shi wata rana na tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam nace a cikin zulubai wanne ya fi girma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka sanya wa Allah abokin tarayya wanda shi ne ga shi ya halice ka wani hadisi ne na Imam Bukhari da Imam Muslim mutum ya bar wato wajibai da Allah madaukakin sarki ya aikata ya ya umarce shi wannan yayi zalunci mutum ya aikata abubuwa na haram wanda Allah ya hana shi aikatawa shi ma wannan yayi zalunci da haka adalci shine mutum umarnin da Allah madaukakin sarki ya mata ya dage yi abin da zai iya abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana shi kuma ya bari saboda shi Allah shi ya halice mu shine da aka samu duk wata ni'ima da muke samu daga wajen shi ne lalle ya kamata mu adalci tsakanin mu da shi mu gode masa kan ni'imomin da ya mana sa'annan mu yi masa biyayya adalci dangane da abin da ya shafi manzon Allah kuwa sallallahu alaihi wa sallam shine na farko musulmi ya gaskata shi sallallahu alaihi wa sallam sa'annan musulmi ya ya kaunace shi sallallahu alaihi wa sallam sa'annan musulmi ya yi masa biyayya sallallahu alaihi wa sallam sa'annan musulmi ya so waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake so sa'annan musulmi ya yi gaba da waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaba da su wannan ya nuna bawa ya sauke haƙƙin da ke kan na manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ba komai mun sani annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya koyar da mu wannan addini shi ya zo mana da wannan littafi na alqur'ani duk wanda ya tsire shi ga aljanna sakamakon dalilin sanadiyya aiko manzo ne sallallahu alaihi wa sallam da ka ya zama dole mu soci mu masa biyayya mu kare shi mu kare mutunci shi mu taimaki addinin sa mu a gaba da wanda yake gaba da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya zama ya fi sauna akan iyayensa da ƴaƴansa da dukkan mutanen duniya baki daya adalci tsakanin dan adam da karan kanshi shine dan adam ya kiyaye duk wani abin da zai cutar da kansa duk wani abin da zai cutar da ransa shi yasa ma musulunci ya hana kisan kai musulunci ya hana musulmi ya kashe kansa kai musulunci ya hana musulmi ya aikata duk wani abin da zai zama cuta ne gare shi ya umarce shi ya aikata abin da zai zama amfani gare shi kamar yadda adalci ga kai shine dan adam ya nisa ta kanshi da duk abin da zai ja masa azabar Allah da idan mutum ya ci saba wa Allah ya je shiga wuta ya ci gangan jikinsa ya sa gangan jikinsa cikin azaba bai masa adalci yawa kanshi adalci ba da haka dole duk an aiki na dan wuta Allah ta tsare mu da shi dole musulmi ya yi nisa da shi kenan mutum dole ne imani da Allah ya aikata ayyuka na gari ya nisanci abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana haka nan yana daga cikin wato adalci musulmi ya ji wa kai daɗi ya je da kai daɗi da abubuwa na halal wanda Allah madaukakin sarki ya halalta na abin da ya shafi abinci da abin sha da abin da aure da abin hawa da abin sawa da wani su na jin daɗin rayuwar duniya Allah ya yi ne don mu amma Allah ya sanya mana shaɗi su zama na halal kada ɗan adam ya yi su haram haka ne yana daga cikin adalci wa kai ɗan adam kada ya wahalar da kai kada ya ba wa kai ya wahala ya sa kai cikin wahalar da za ta zama masa damuwa da cutar da shi shi yasa aka sanya mu mai adalci a tsakanin duk wasu ayyuka da muke aikatawa shi yasa musulunci ya hana mu ruhubaniyanci rubaniyanci shine mutum ya yanke daga jin daɗin rayuwar duniya ya ce shi ba zai komai ba kawai shi lahira ya fuskanta ba zai ci kaza ba ba zai sha farfesu ba na saboda waɗannan kayan daɗin duniya ne wanda musulunci ya hada mu yace kada mu yi haka wanda ke sa za ka ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin nama yana shan zuma yana abubuwa ga su nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi kowa kuliya tunda aka yi duniya ba a samu mai ɗaukar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi har yau har gobe tunda aka yi duniya ba a samu mai kyautar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma an mamaki har yau har gobe ya yi dan adam misali aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi ka ɗera kuɗi ɗari ya yanka in ka je aikin haji masu kuɗi na zuwa raƙumi nawa suke yankawa shi ka ɗera kuɗi ɗari da haka manzo sallallahu alaihi wa sallam to dole ne dan adam ya so shi kuma dole ne rayuwa irin yadda ya mana umarni shi yasa musulunci ya hana kada mu wuce gona da iri akwai hadisi na Salman al-Farisi da shi da Abu Darda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗe da uwantaka lokacin da aka koma Madina shi Abu Darda ya zo ziyara gidan Salman al-Farisi wato irin abin da ya gani abin da ya gani a wajensa yadda yake ibada da wanda da yadda yake tsarantawa Salmanu kai ya je gidan Abu Darda ya ga yadda yake tsanantawa da ibada da abubuwa shine ya masa fada wannan fadan ya dame shi har ya zo kawo kara wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yake gaya masa yace lalle abinda Abu Salman ya faɗa ya faɗi gaskiya maza Allah yace ka sani ubangiji ka yana da haƙƙi a kanka sa'annan karan ranka ma yana da haƙƙi a kanka sa'annan iyalinka suna da haƙƙi a kanka dan haka kowa ka ba shi haƙƙinsa ka ba shi haƙƙinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato faɗan da Salman ya maka yayi gaskiya wannan hadisi ne na Imam Bukhari ya ku bayan Allah yana daga cikin yin adalci wa kai wato yin mutum ya yi wa ɗan uwan shi adalci wannan kuma ya danganci suwaye na farko dai iyayen mutum dole ne ya mutu biyayya ya kuma kyautata musu saboda haƙƙin su ne mutum ya ba da shi Allah ya yi umarni a cikin suratul Isra'i yake cewa ubangiji ka ya zartar da hukunci kada a bauta wa kowa sai shi sannan iyaye a kyautata musu kai mutum dole ya adalci wajen ƴan uwa dangi ya kada zumunci kada ya yanke zumunta hadisin na na Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa zumunta Allah madaukakin sarki ya ya lallaya ta a cikin al'arshinsa tana nan tana magana tana addu'a tana cewa duk wanda ya sadar da ni Allah ka sadar da shi zuwa ga rahmarka wanda duk yake ni Allah ka yi shi daga rahmarka da rahmarka wannan hadisi ne ne Imam Bukhari da Muslim yana daga cikin adalci ya zama dole mu yi adalci tsakaninmu da matayenmu dole mu kyautata musu musamman lokacin da muka yi fushi lokacin da suka bata mana rai dole ne mu dinga kokari muna tuna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na tuna alherin su na baya ba lokacin da aka yi fada ba ba lokacin da aka yi fushi ba hadisin imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada mumini ya tsari mumina saboda ta yi masa wani abu mara kyau ya ce in ta masa laifi ya tuna ta masa alheri a baya ya tuna da alherin da na sauran da aka yi na rayuwa wanda duk ya nemi aure kowa ya san yadda ake neman aure akwai wanda sun nemi aure aure har wajen malamai suke zuwa a taya su addu'a na akwai wanda ya ba da kyautar kuɗi aka ki karɓa sai ya je ya kasa bacci amma yanzu an tambaye ka kuɗin sai bari ka kama faɗa da haka dole ne a ringa tuna baya a ringa tuna abubuwa na alheri da suke su kuma su ringa kyautatawa yana daga cikin wato adalci musulmi ya ringa auna abubuwa kada ya zama mai zalunci mutum ya adalci tsakanin ƴaƴayensa da Allah madaukakin sarki ya baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴayenku yana daga cikin adalci mutum ya adalci a rayuwarsa tsakaninsa da makwabcinsa kada ya cutar da shi idan shi kuma ya cutar da shi ya yi haƙuri dan biyu ne aiki biyu kai karka cutar in an cutar da kai kuma kai haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hadisin Imam Bukhari da Muslim wanda duk ya kasance ya yi imani da Allah da ranar tashi kiyama kada ya cutar da makocinsa yana daga cikin adalci da ya zama wajibin wa kowane musulmi mu kaddamar da alheri gare shi kada mu cutar da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ba zai zama mai imani ba har sai ya so ɗan uwansa abin da yake so wa kansa kai har waɗanda ba musulmi ba dole musu adalci musulunci ya wajabta mana muwa kafirai adalci musulunci ya mana ya wajabta mana muwa munafikai adalci masu bid'a musulunci ya wajabta mana mu musu adalci dole ne mu musu adalci ko da mutum abokin gaban ka ne wannan gaba da ke tsakanin ku idan ka saba kai masa rashin adalci to kai zalunci kuma za ka haɗu da Allah madaukakin sarki musulunci ne halatta zalunci ba ta kowace irin bangare Allah madaukakin sarki a cikin suratul ma'ida yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku zo mu masu tsayuwa ga Allah kuna masu ba da shaida ta gaskiya Allah ya ce kada gaban ku da wasu mutane ya gabu ku yi musu rashin adalci ku yi adalci shine ya fi kusa da tsoron Allah Allah madaukakin sarki lokacin da ya zargi ahlul kitab ya zarge su ya zarge su da kafirci ya zarge su da saba masa amma Allah sai ya musu adalci Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ahlul kitab nan ba ne suke ba Allah madaukakin sarki yake a cikin su akwai wanda suke karanta ayoyin Allah cikin dare suna sujada ga Allah suna imani da Allah suna imani da ranar karshe suna umarni da kyakkyawan aiki suna hana mummuna aiki sa'annan suna rijegeniya wajen aikata alheri Allah ya ce waɗannan suna cikin wato mutane na gari Allah madaukakin sarki ya mutu adalci damun Allah shi ne adalci ne amma Allah ya bayyana mana mu sani wajen amana ya nuna mana ba duka suka taru suka zama ɗaya ba akwai masu amana a cikin su Allah madaukaki sarki a cikin suratu Ali Imran yake cewa daga cikin ahlul kitab akwai wanda ɗan sawashi ajiyar dukiya wanda take mai yawa komai yawan ta zai dawo ma da ita ba zai ci ba zai ajiye maka sai ce amma a cikin su akwai wanda in ka bashi dinari guda ba zai zama da shi ba zai ci da ka Allah madaukake sarki ya mutu adalci da haka mu ma wajibi ne mu kowa adalci shi yasa Abdul Abdullah bin Rawaha sahabu manzon sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Khaybara ya je ne don me dan yayi mutu sulhu dan ya ya ya ya ya kirdado kan lissafin dabiru wannan da za a bayar shine sai a cikin jawabin da ya mutu yace mutu ya ku kare yahudawa yace ku babu wata halitta Allah da na tsana a duniya kamar ku haka a gaban da ya gaya musu yace babu wanda na tsana irin ku yace kun kashe annabawan Allah kun kare ta manzannin Allah yace amma wannan ba zai tanakin ku adalci wannan ba zai tanakin ku adalci ba dan haka zan muku adalci wannan hadisi ne da Imam Ahmad da haka adalci jama'a wajibi a cikin dukkan rayuwarmu ba a cire kowa ba ba a cire komai ba babu kuma wanda ya fita a ciki Allah ka sanya mu cikin masu adalci ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku aikata abin da ya umarci ku hannu ga abin da ya hane ku fara hutanin duniya da kuma kiyama ku sani jija adalci ɗabi'a ce wanda take mai kyau wato da yawa daga cikin mutane ba sa yi da yawa ba sa daidaitawa wani kan wasu mutane ko kaunan wasu mutane sai ya sa shi yin adalci wani kiyayyarsa da wasu mutane sai ya sanya shi zalunci imamu malik Allah ya masa rahama yake cewa a zamanin mu zamanin sai imamu malik ba yake ta a zamanin su adalci yayi kada a zamanin sai imamu malik yake faɗa yace wannan zamanin namu kai lalle muna cikin zamanin wanda adalci yayi kada wannan fa yana faɗa ne tun karni na biyu ya rayu ya rayu zamanin da wato ɗaya daga cikin manyan mafassara alƙur'ani imamul qurtubi ya kai zamani shekara ta goma sha bakwai da hijira daga lokacin har sai kai wannan lokaci amma yana ciro magana da yana faɗi cewa a zamanin cewa babu adalci to da Allah ya zamanin mu yau idan wancan karni an samar da adalci ya kake ji yau yanda abubuwa suka waye gari hatta ilimi na addini muka waye gari muna neman shi saboda zama shugabanni aka waye gari ana neman ilimin addini saboda kawai mutum ya yi shuhura ya zama an sai shi yana ana neman ilimin addini saboda mutum ya zama ya ɗara sa'a mutum ya zama kawai yana mutu da mutane yana jidali musamman yanzu da aka samu wannan na'ura wannan na'ura da ba dan ba dan ba da mu mata Allah ya tsire gashi ana aiki da ita na alheri ga kuma sharri da yayi yawa wallahi wannan abu a wannan al'umma barnar da ta mana ba ta musalluwa wataƙila wasu ba za su ci hankali a kai ba babu barna kamar abin da yake faruwa tsakanin malaman musulunci mun waye gari duka duba yawan miliyan kusan ɗari biyu a ce babu wani malami ɗaya mai mutunci babu wani malami ɗaya da ba wanda zai iya zage shi wannan wasu irin al'umma ce haka fa muka waye gari yanzu kaɗan nan ba malamin da ba za a iya zage ka ba wani ya gaya min guda ɗaya don Allah kana faɗa sai a kama zage amma zage shi an gama amma za a zage shi bane to wannan wata irin al'umma ce wanda yana nuna mana mu ne muka lalace mu ne muka shiga wani irin tasgaro Allah madaukake sarki ya fitar da mu Allah madaukake sarki ya kiyaye wannan waɗannan musibu domin musiba ce akan al'umma ba zai yi kuma a ce duk al'ummar na babu mutumin kirki ba ba zai a ce kowa kuma ya kenan masu zaki su ne ba mutanen kirki ba shi ne abin da ke faruwa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wancan ƙarni da ake magana ba ƙarni ana magana ƙarni ne na na biyu yanzu ga shi muna ƙarni na ashirin da ɗaya tun wancan ake cewa adalci ya yi ƙaranci to bare yanzu za ka sai dai mu yi ta addu'a Allah maɗaukakin sarki ya fitar da mu daga cikin mutane akwai waɗanda kuma wato san wasu mutane yake sanya su ko iyayya da wasu mutane su yadan wannan duka musulunci ya hana ko ka ga zargi saboda ba a tsoron mutum wani lokaci za ka ga ko rubutu aka yi idan wanda ya rubutun kana son shi ko ba gaskiya bane sai ka ji abu yayi kyau idan kuma wanda ya rubutun ba ka son shi sai ka ce abu bai kyau ba wannan ma zalunci ne ka'idan musulmi duk inda gaskiya ta zo daga inda ta fito ba ruwan inda gaskiya ne zai karbe ta duk inda kuma aka yi ƙarya zai rabu da ita kowa ne ne ya yi ta Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin masu gaskiya Allah ka tsaya mu da zalunci wato jama'a zalunci rage mudu ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye ya zama wajibi mu roki Allah madaukakin sarki ya daidaita al'amuran mu mu zamo masu kyautatawa masu adalci a tsakanin mu da mahalicinmu da adalci tsakanin mu da annabinmu da adalci tsakanin mu da malumanmu da adalci tsakanin mu da ɗan uwanmu da makwabtanmu da sauran halittun Allah baki daya Allah madaukakin sarki ta ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ya ƙarƙantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشيخنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وكلمه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويعلم له يوم القيامه اجرا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموه واقيموا له دينكم واسلموا له وجوهكم قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو مبطل فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون عباد الله الإسلام خلق نادر غريب يدل على علم من تخلق به ويدخل في كل مجالات الحياة فالإنسان جزء من العدل وهو قيمة مطلقة لا يجري عليها أي استثناء ويقاتله الذل وهو مذموم مطلقا ولا يباه شيء منه ابدا وكل امر بالعدل فهو يتناول الحساب وكل نهي عن الذل فيدخل فيه عدم الحساب ومن الادله على الحساب قول الله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ويتناول الأقوال قال تعالى وإذا كنتم فأجلوا ولو كان ذا قربى كما يتناول الأحكام بقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ويقول الإنسان مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع النفس ومع الناس من قرب منه ومن بعد ومن وافق منه ومن خالف عباد الله فالإنسان مع الله تعالى بصرف العبادة له وحده لا شريك له والقيام بمبتدى إيمان بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فالشرك أقسح الظلم وأغلبه وهو إيجاد الإنصاف يقول تعالى إن الشرك لظلم عظيم وعن ابن عباس مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك متفق عليه وترك الواجبات وفي المحرمات مجاز للإنسان مع الله تعالى وهو سبحانه خالق العبد ورازقه وكل نعمة فمنه سبحانه فوجب الإنسان من النفس معه بمقابلة جميله على عاقله بالشكر والطاعة فالإنسان يا عباد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لتصديقه ومحبته وطاعته وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه فهو الذي دل العبد على ربه سبحانه وهو الذي علمه دينه وكتابه وإن نجا العبد وفاز بالجنة فإنما يرجو بسبب رحمة الله تعالى ثم به صلى الله عليه وسلم ووجبت محبته وطاعته والذب عنه والامتثال له ممن كانه وقول من عاداه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين والاسلام مع النفس بان يعامل عليها وان يجنبها ما يجرها ولذا حرم الانتحار وإسلام شيء من جسده أو منافعه إلى ضرورة يوجب ذلك كما أن إسلام النفس يقتدي اجتناب ما يسبب لها العذاب بعد الموت والعمل بما يؤدي إلى سعادتها بالآخرة وذلك بالإيمان والعمل الصالح واجتناب المحرمات كما أن الإنصاف مع النفس يقتدي تمسكها بما أحل الله تعالى من طيبات المآل والمشارب والمنافع والملائكة والملائكة وغيره مما هو من المتاع الدنيوية ومن الإنسان مع النفس ألا يشك عليها في العبادة مشقة تدره أو تدر من له صلة به ولهذا حرمت الرهبنة في الإسلام ووعد سلمان وأبا الدرداء رضي الله تعالى عنهما في إنسان نفسه فقال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري عباد الله وأما الإنسان مع الناس فكل بحسبه فالإنسان مع الوالدين ببرهما والإحسان إليهما لأن البر حق لهما فمن لسانهما أداؤه قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والإسلام مع الرحم وصلها وعدم قطعها كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه الشيخان والإسلام مع الزوجة في النظر إلى حسناتها في حال الغضب عليها أو كراهية شيء منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلق غير منها آخر رواه مسلم ألا يبغض هذا الجماع كرهه منها فإنه لا بد أن يجد فيها ما يعجبه فمن الإنسان أن يوازن ولا يجلب والإنسان مع الأولاد بالعدل بينهم في المعاملة والهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم رواه الشيخان والإنسان مع الجار في الإنسان إليه وكف الأذى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره رواه الشيخان والإسلام مع أي مسلم في محبة الخير له كما تحبه لنفسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وهذا المخالف في الدين كالكافر والمنافق والمبتدئ يجب انصافه ولو كان عدوا فعداوته ومخالفته في الدين لا تزله ظلمه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى والله تعالى هي ذم اهل الكتاب بكفرهم ومعاصيهم ألزم أناسا منهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه فقال سبحانه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وأنه سبحانه في مقام آخر فذكر أهل الأمانة منهم كما ذكر أهل الخيانة فقال سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تعمله بدينار يؤديه إليه ومنهم من إن تعمله بدينار لا يؤديه إليك إلا ما تلك عليه قائما وأشرفهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما ذهب إليه في خيبر يخرج التمر عليهم فقال له يا معشر اليهود أنتم أبغض خلق أبغض أبغض الخلق إلي قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس يحمل من جهدي اياكم على ان احيي ما عليكم رواه احمد فالحساب واجب على الجميع لا يستثنى من القيام به احد وواجب للجميع فلا يخرج منه احد نسال الله تعالى ان يجعلنا من اهل العدل والانصاف برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم الذي لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم
الحمد لله الذي حلما كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى وامتثلوا اوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الاولى والاخره يقول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله رغم ان الانسان خلق جميل يبلى به على كثير من الخلاف وتستسلم به الموده فانه قليل في الناس ويجد منه زمنا بعد زمن قال الامام مالك رحمه الله ما في زماننا شيء اقل من الانصاف يقول ذلك مالك عن زمنه وهو قد عاش في قلب الله الهجري حيث كثر التابعين والأئمة المتبوعين مما حدا في مفسر القرطبي وهو قد عاش في قلب الله أن ينقل قول مالك ويعلق عليه قائلا هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم الذي عم فينا الفساد وكثر فينا الذباب وطلب فيه العلم لرعاسة لا للدراية بل للنزول في الدنيا وغلبة الأغراض في المراء والجدال الذي يكفي الكلوى ويولد الكثرة وذلك مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى فماذا عسانا أن نقول ونحن في نوم الحال والعلم عاذنا الله وأجارنا ومن الناس من إذا أحب أسرف في حبه ثم أسرف في مدحه وإذا كره أسرف في كله وأسرف في ذنبه ولا يسرف أبدا ومنهم من إذا كذب على أحد نجد معايبه ودوى محاسنه قال الإمام السيري ظلم لأجلك أن تذكر في أسوأ ما تعلمه وتكتم خيرا ودع الإمام ابن حزم ميزانا دقيقا يميل على الإنسان فقال من أراد الإنسان فليتوهم نفسه مكان خلقه فإنه سيخ له وجه تعبده وقال ابن القيم الإنسان أن تبتلى بمنازعك للسائل الذي تبتلى به في نفسك فإن لكل شيء وفاء وتكليفا ومن أكثر ما يقع من الظلم ومجانبه للإنسان أن يدافع المرء عمن يوافقه ولو كان على باطل ويهاجم من يعارضه ولو كان على حق وأن يقرأ كلاما حسنا فيبدي إجابه شديدا به ثم إذا علم أنه لفلان مزقه وذنبه أن يقرأ كلاما كبيرا فيمتعد منه ثم إذا علم أنه لفلان استحسنه وتعوده قال ابن القيم وقد ذم الله من يرد الحق إذا جاء به من يبغضه ويقبله إذا كانه من يحبه هذا قتل الأمة الجلدية قال بعض الصحابة اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيلا ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وسكيننا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ودعينا وآتنا وهاجرنا وغائبنا اللهم من احييته منا فحي على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راجع عنا غير الجبال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحج ولا يبدى عليك اللهم يسر لنا أمورنا ما راحت في قلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Allah